عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله باب علامة حب الله عز وجل باب علامة سن الله عز وجل أبن ديكي نونا كان سن الله تميزي نونا من تشاك كي كان سن الله تبارك وتعالى abin da yake nuna san Allah shine abin da Allah ya ce ka yi ka zama kana yi abin da ya ce kai ya yi to a ga ka nisance shi to wannan yana daga cikin alamomin san Allah kuma yana daga cikin alamomin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita soyayya wato tana ja mutum da kai shi biyayya eh ita kuma wato biyayya tana gura wato maza wato mashair na soyayya shi yasa ake cewa wato yawancin sahabbai wato soyayyar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin ta a cikin biyayyar da suke masa eh biyayyar da suke masa ita ce take nuna wato soyayyar da suke masa sannan aka ce sai na abubakar ya tsere wa kowa eh saboda biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tsananin soyayya shi ya janyo masa wannan biyayyar Allah yana cewa in kuntum tuhibbuna Allah in dai har kuna son Allah ka gaya musu ya Rasulullah ka gaya musu ku ce musu idan dai suna son Allah eh to ku bi ni sai Allah ya so ku ma'ana in na zo na ba ne muku umarni ku yi aiki da umarni na in na hane ku kuma ku hannu da hani na eh to shine alama kuna son Allah حدثنا بشير بن بشير بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato abi wa'il ya ce ya karbo daga sayyidina abdullahi shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so
السلام عليكم من سيدنا مكرا جرير من الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول لي رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب تابعه جرير بن حازم وسليمان بن كرم وأبو أوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال أبي وائل يشي قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الله يجزيه يشي ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah kaifa taqulu me zaka ce fi rajulun a cikin mutumin da habba qauman yake son mutane amma walam yalhaq bihim amma bai hadu da wayannan mutanen ba to fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dashi almar'u ma man habba ai mutum yana tare da wanda yake so ko da ba su hadu ba za ka nutula ajisadu min nata ba a dafa yanar da jibe da kulubi karibu ko zukata a haɗe a haɗe suke ta ba a hu jarir jarir ya muta ba wannan hadisin shi jarir bin hazim ya muta ba a da suleiman bin kalmin da abu awanata da amashu sun karɓo su kuma daga abi wa'il shi kuma abi wa'il an abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallam kaga an haɗe a nan da waccan ruwaya ta baya حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما لا يلحق بهم فقال المرء ما من احب اتبعه معاويه ومحمد بن عبيد حدثنا ابدان اخبرنا ابي عن شعبه عن عمرو بن مره عن سالم بن الجعد عن انس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت hadisin wancan haɗe yake wancan hadisina abdan na abi an shubata an abin bin murata an salim bin abil jadi an anas bin malikin an na rajulan anas bin maliki ce wani mutum sa'alar nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sa'atu yaushe ne sa'a alkiyama na yaushe ne alkiyama za ta tsaya ya rasulullah ya manzo Allah qala sai manzo Allah ya ce shi ma a adatta laha me kai mata tanadi ƙala sai ya ce da shi a ma a aduttul hamin kasar salatin ban mata tanadin wata sallah mai yawa ba wala samun wala azumi wala sadakatun wala sadaka ba wani abu ne na tanadin ranar alkiyama walakin ni sai dai cewa ni kawai uhibbullah ina son Allah wa rasuluhu ina son manzansa ƙala sai manzo Allah ya ce anta ma aman ahbabta kai kana tare da duk wanda kake so
باب قول الرجل للرجل نفسا تدرى الوليد فتدرى سلم سلم بن كثير سمعت ابا رجاء سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن سائل قد خبأت لك خبيئا فما هو قال الجوع قال إحساء
babu ƙaunar rajuli lin rajuli ihsa wato babu faɗin mutum ga wani mutum ya ce shi ihsa ma'ana wato ihsa tafi ka bani guri ma'ana ya nesa da ni shine ihsa حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير سميت أبا رجاء سميت ابن عباس أبا رجاء يشي ناجي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما الله قال هنا cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم ya ce ya faɗa kai ibn sa'idin ga ibn sa'idin yace da shi kad khaba'atu laka khabi'an na boye maka wani abun boyewa fa ma huwa menene shi yana manzala yana tambayarsa kala sai ce adduhu ai duhu ne ma'ana duhu ma'ana al'addukhan shine hayaki kala sai manzo Allah shi ihsa ta buga ba mu waje mhm حدثنا أبو اليمان ورنا زهير عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب إن ألك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل من أصحابه قبل بن سياد حتى وجده يلقى مع الغلمان في أدم بني مقالة وقد قال ابن السيار يومئذ الظلمة فلم يشكر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله ونزل إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن السيار أتشهد أني رسول الله فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله ثم قال ابن السيار ماذا ترى قال ياتيني سالك وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلد عليك الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني خبأت لك خبيئا قال هو الحب قال اخشى فلم يكتوى يا رسول الله اتأذلي فيه او لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قلت لك بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب الانصاري يقوم عن النخله التي فيها ابن سيار حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بجذوع النخل وهو يقتل وهو يقتل ان يسمع من ابن سيار شيئا قبل ان يراه ابن سيار مضطجع على فراشه في قديمه له فيها رمرمة أو ضمضمة فرأتكم بالسيار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكي بذور النخل فقالت لابن سيار أي سادي وهو اسمه هذا محمد فتراه ابن سيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته لو تركت لو تركته بي- بينا قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور
ni kenan to sabani ne ne a shi kenan ai sabanin ruwa nan sai ya kari ya kala abu abdullahi ko a sa'atar kalba amma nan luga ce kawai حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن زهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب شأن سيدنا عمر بن الخطاب إن طلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تفتح رمضان صلى الله عليه وسلم في راحة a cikin jama'a min ashabi ne daga sahabbansa ibala ibn sayyad wajen ibn sayyad shi ibn sayyad ne da yayi da'awa annabta shaidu annaka rasulul ummiyina na ina shi cewa kai manzo ne na ummiyai sun maƙala ibn sayyad atashhadu ya gaya shi kuma manzala yace da shi atashhadu anni rasulullahi eh ba kala sai ibn sayyad ya ce huwa duhu wai abinda ka bayo min shine duhu kala sai manzala ya ce isa ihsa tabka ba mu waje to shine wato tarjuman hadisin balanta aduka balanta aduka kadaraka ba za ka tsallake wato wato kadaraka iyakarka ba ya inda aka kaddara maka qala umar sai sai na umar shi ya rasulullahi ya manzo Allah ata azanu li fihi ba za ka yi min izini a cikin wannan ba a durbu wani qahu in sare wuyansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in yakun huwa in dai har shine to la tusallat alaihi ba za ka wato wato ba za a baka iko a kansa ba eh wa in ya lam yakun huwa in ko ba shi bane fala khair laka fi qatlihi babu alheri gare ka cikin kashe shi ko in yakun huwa wannan zamirin zai koma a dukhan din ne kamar yadda shi mai hadisin ya kiya wato mai sharhi ya sharhi shi zai koma kan shi a dukhan din eh to kuma a nan kamar yadda wato malamai suke fara suke cewa wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin aishi da awa annabta shi ibn sayyad yake to me isa da sayyidina umar ya ce ya masa izini ya sara wuyansa bai masa izini ba duk tun da dai shi da awa annabta yake kuma ƙarya yake to shi malamai suka ce ai abin da isa manzo Allah bai masa izini ba saboda a lokacin bai balaga ba yana yaro ne karami wato lokacin bai kai lokacin da za a ce an zuwa an sa masa alƙalami ba shi yasa manzo Allah bai bari an kashe shi ba eh قال سالم سالم yace masa mizu abdullahi bin umar ya kulu sai nace abdullahi bin umar yana cewa in dalaga ba da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wa ubay bin ka'ab al-ansari da ubay bin ka'ab al-ansari ya ummanin nahal da kibiya ibn sayyad suna nufin wannan dabin yadda ibn sayyad yake gininta yake zaune hatta idza dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har yayin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan gonar to dafiqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya hadu yattaki yana buya bijuzu'in nakhali da wato kurtutturan wato dabinai kai ya hango shi wa huwa yukhayyalu wa huwa yahtilu shi kuma yana neman an yasma shi yana so ya saurara ya ji wani ya ji shay'an wani abu ibn sayyad da ibn sayyad qabla an yara tun kafin ya ganshi ji me zai ce kafin sa hadda ibnu sayyad si fuska da fuska to me ibnu sayyad yana so ji me zai ce eh wa ibnu sayyad shi kuma ibnu sayyad nan mutajin yana ki shingide ala firashihi a bisa wato shimfidar sa ala bi qadifatin a cikin wato aso katiba lahu tasa fi haram ramatun ko zamzamatun akwai sauti yana fita daga cikinta eh yace fara'at ummu ibnu sayyad annabi sallallahu alaihi wasallam ita mahaifiyar ibnu sayyad sai ta hango annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yattaqi bizu'in nahli yana kuya a bayan wato kututturan da bine ba san a hango shi qalat ibnu sayyad sai ta ce da ibnu sayyad ai sab ya kai sab sab wani huwa ismu sunansa ita kuma kamar yadda muka karanta a nahu ai harfin nida'i ne ko fanadi man tad'u bi ya au bi aya au ai ko wa'in au hamzatin au ai in shi ta aya aya aya ya ana yin nida'i da ai sai ta ce ya kai sabi ai kai ya kai sabi to haza muhammadu wannan muhammadu ne to kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law taraktahu wato law tarakatu kai ko da eh law tarakatu da ta bashi ma bayyana komai ma sai ya bayyana ya gani qala salimun salim ya ce kala abdullahi abdullahi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi magana ya faɗa fi nasa cikin mutane eh fa asna qama rasulullahi kai sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi fi nasa cikin mutane fa asna alallahi ya yabo ga Allah bima huwa ahlu da abin da yake shine macancancin sa summa zakara duha dujjala sannan sai faɗi bayanin dujjal fa kala sai manzo Allah sai ya ce inni unzir kumuhu ni ina muku gargadinsa shi dujal wa ma min nabiyin babu wani annabi illa wa qad anzarahu qaumuhu sai da yayi gargadin dujal ga mutanansa eh laqad anzarhu nuhun qaumahu wato annabi nuhu yayi gargadin dujal ga mutanansa walakin sa aqul lakum sai dai ni zan ce muku walakin sa aqul lakum fihi qawlan ni zan faɗa muku wani abin faɗa fihi a cikin dujal lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi wanda ba wani annabi da ya faɗa ga mutanansa ta'lamuna annahu a'waru shin kun san cewa fa shi fa dujal mai ido ɗaya ne to annallaha hakika kuma Allah laysa bi awar shi ba mai ido ɗaya bane eh shi zai zo za ku ganshi da ido ɗaya to Allah kuma ai ba ido ɗaya ne shi ba Allah Abu Abdullahi Abu Abdullahi yace to shine yace hasatul kalba ja'alahu ja'alahu ba'atuhu khasi'ina mubadina tafsirin kalmar ne eh باب قول الرسول مرحبا قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام مرحبا بابنتي وقال ام هاني انجب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بام هاني حدثنا امرأة بن ميسرة حدثنا الوالد حدثنا ابو الحيان عن ابي دورة اخبرني من الله لما قدم وقت عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوقت الذين جاءوا غير هدايا ولا ندامه فقال يا رسول الله إنا عيب منك فبيئتك وبيننا وبينك انظر وإنا لا نسير إليك إلا بشهر الهرم ومنا بأمر فاستعن من كل جنسنا ونجو به أمراءنا وقال أرجوكم وأرجوكم أقيموا الصلاة وأقاموا الزكاة وصوموا رمضان وأقولوا وتعمال منكم ولا تشركوا بالكبائر والخنجر والنكير والمضفة babu ƙaunar rajuli babu ƙaunar rajuli marhaban babu faɗin mutum ya ce marhaba da wanda ya zo masa wakalar aisha tunanin aisha ta ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam li fatimata alaihi salam amince ta fita gare ta yana cewa marhaban bi ibnati marhaba da yata wakalar ummu hani ummu hani ya abdul muttalib ita kuma ta ce jitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam na gugun annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzo Allah ya ce marhaban bi ummu hani marhaba da ummu hani حدثنا إمران بن بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياهي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو التياهي يا كربو دغا جم دغا أبي جمرة shi kuma abu ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi dan abbas Allah ya shi yace lamma qadima wabdu abdul qais yayin da tawaganan ta abdul qais ta zo ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka annabi sallallahu alaihi wasallam kala mazala sai yace marhaban bil wabdi maraba da tawaga allazina ja'u wa'anda suka zo gaira khazaya ba wa'anda wato za su kunyata ba wala nadama wala si nadama wannan zuwan da kuka yi ba za ku tabe ba kuma ba za ku yi nadama wannan zuwa ba faƙalu sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah inna hayyun mu mutane ne da muke wani wato wani wato wani wuri min rabi'ata daga cikin rabi'a mu wato dangin rabi'ata ne wa bainana wa bainaka mudara akwai wato kabilan mudaru tsakanin mu da tsakaninka to akwai rigima ba za su bari mu rika hucewa ba wa inna la nusilu ilayka mu ba za mu iya saduwa zuwa gare ka ba a kowane lokaci illa fi shahr harami sai dai a wata mai alfarma domin wannan watannin ne ba a yaki amma saboda adawa da take tsakani ba za mu iya hucewa koyaushe mu zo inda kake ba famurna bi amrin ya rasulullah ka umarce mu da wani abubuwa faslim rabewa wato abu ne yanke wanda za mu rika yi da wanda ba za mu yi ba na dukulu bihil jannata wanda in mun riko da shi za mu shiga aljanna wanda du'u bihi man wara'ana kuma za mu kirawo waɗanda suke wato bayan mu mu je mu gaya musu ga umarnin da kai mana faƙala sai mazala ce da su arba'un wa arba'un eh arba'un wa arba'un ma'ana ku yi abu uku ku yi abu hudu kuma ku bar abu hudu eh shi yasa ya boye ya boye wato akwai wato hazfi wato an shafe wato akwai wato wato akwai fi'ilin wato fi'ilin da aka shafe eh ai wato wato ku yi abu hudu ai hunna arba'un shafe kai mutada hunna arba'un su guda hudu ne abin da nake umarta ku ku yi wa arba'un da wasu kuma guda hudu na ce kan ku yi aqimus salata yace ku tsaye da sallah kun da ɗaya kenan wa atuz zakata ku bada zakka biyu kenan wa sumu ramadana ku azumci watan ramadana kaga uku kenan wa adu khumsa maganin tu ku ba da humusin abin da kuka yi yaƙi in kuka je kuka samo ganima to ku kasa shi gida biyar ku ba da humusi shine zakar ganima to saura kuma abu hudu da ba za ku yi amfani ba za ku yi ba shine ki cewa wala tashrabu kar ku sha abin sha fid dubbai a cikin wato dubba shine wato ƙwarya da aka zo wato aka tsima abu a ciki wal hantamu da hantam wannan mun karanta su a baya wato ana sassaƙe kututturan dabino ne sai a yi tsimi a cikinsa idan aka zuba masa abin da za a zuba ko inabi ko a zuba dabino to sai a cika shi da ruwa to idan ya kwana ɗaya kwana biyu to mutum yana sha sai ya bugu har sai ya waye gari bai san inda yake ba misalar ce to kakwai haka ya ce wanda ƙir da na ƙir kuma shi ma wato shi ma wato yi ake shi ma da tuntun dabino wal muzaffat da muzaffat shi kuma wato kamar fenti ne ake samu ake shabe cikin abu da shi shi ma sai a zuba to wannan warin to shi ne zai tsima wannan abin da aka zuba kuma shi kenan har kuma in ya tsimu in aka sha kuma sai ya bugar da mutum manzo Allah ya ce kar ku sha shi ma'ana a dunkule dai kamar yadda masu shehi suke faɗa manzo Allah yana magana ne a nan guda hudun duk wani abin da zai sa a bugu to ka a sha shi haramun ne eh ko a me aka sa shi to haramun ne
babu annabi ta bayyana salamu alaikum عن مالك بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجال يتقل كل عرض يوم القيامة يقال هذه هذه زوجة فلان بن فلان حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله بن سنان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يتقل كل عرض يوم القيامة يقال هذه ce wani dan wani wani dan wani ma'ana a faɗi mutum a faɗi babansa ce haddasa musaddadun haddasa ubaidillahi an nafin an ibn umar radiyallahu anhu nafi ya karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya dada su annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce innal gadira haqiqa dai za a tsaye masa da tuta ranar alkiyama eh mai mai wato mai yaudara yana da tuta ranar alkiyama yuqalu za a rika cewa hazihi gadratu fulani wannan yaudarar wani ce ibn fulani dan wani sai an kiransa ma da sunan babansa a taron alkiyama za a nuna yaudararsa sai a sa masa tutan mayaudari Allah ya kiyaye mu hadisna Abdullahi bin Maslamata an malikin an Abdullahi bin Dinarin an Ibn Umar wato Abdullahi bin Dinarin ya kawo daga Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce innal gadira ka hakika dai mai yaudara yunsabu lahu liwa'un yawmal qiyamah za a kafa masa tuta ranar alkiyama fayuƙalu hazihi ga daratu fulani ibn fulani wannan ita ce yaudarar wani dan wani to alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين